صبح البلاد لا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهل خابت مساعينا من ذا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد غابت مساعينا غابت مناقبنا واسود حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ الجحز قوما وغسلينا غابت مناقبنا واسود حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ الجبد قوما وغسلينا لنستفيق كأهل الكهف حالتنا أحلامنا قوتنا تبلى وتبلينا حتى ما نعمل للدنيا ونعشقها كأننا فوق ظهر الأرض باقونا لنستفيق كأهل الكهف حالتنا أحلامنا قوتنا تبلى بنا حتى ما نعمل للدنيا ونعشقها كأننا فوق ظهر الأرض باقونا أمتي أمتي أدعوك فاستنهضي همما من لا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والريا فينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد غابت مساعينا الجهل ديدننا واللهو مرتعنا والوهن سال دماء من مآقينا والجرح ينزف والآلام مطبقة والحق ضاع ولم نلقى أمانينا الجهل ديدننا واللهو مرتعنا والوهن سال دماء من مآقينا والجرح ينزف والألام مطبقة والحق ضاع ولم نلقى أمانينا من لا يفرج غما في جوانحنا ويفرش الدرب ريحنا ونسرنا وينفض الذل عنا والقنا أبدا فقد صنعنا مآسينا بأيدينا من لا يفرج غما في جوانحنا ويفرش الدرب ريحنا ونسرينا وينفض الذل عنا والقنا أبدا فقد صنعنا مآسينا بأيدينا أمتي أمتي أدعوك فاستنهضي همما فتفرج كربا فات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة
da sunan Allah mai rahama mai jin kai yabo da godiya su tabbata ga Allah maɗaukakin sarki tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayansa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayan su har zuwa ranar alkiyama jama'a sauraro ne mana sallama irin ta addinin musulunci a cikin wannan shiri namu mai albarka na rayuwa a barkoyi wanda yake zuwa daga gidan wannan rediyo mai albarka da fm muryar zamani wanda yake duba abin da ya shafi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake bibiyar tarihin su mu ga me suka aikata menene za mu aikata dan ya zamto mu ma mun sami irin kwatankwacin abin da suka samu a gurin Allah madaukakin sarki muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu da alherin da yake cikin wannan rana Allah maɗaukakin sarki fitina shari da yake cikin wannan rana Allah maɗaukakin sarki ya kyaye mu da shi Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu da daidai ma'aikata abin da Allah maɗaukakin sarki yake so kuma ya yarda da shi kamar da aka saba a cikin shirin duka sadanci tare da ku ni Aminu Kidir Idris tare da Dr. Abdullah Umar Usman Gadan Kaya wanda a al'adar shirin mukan ɗauki abubuwan da suka shafi tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma duk da haka wannan baya hana cewa lokacin da wani abu jiro mu dan saki hanya mu je mu dan dauki wannan abun a tattauna akan shi amma dai duk da haka yau insha Allahu za mu komo ainihin abin da muka muke ciki na tarihin wayannan mutane don mu ga menene za mu iya kwaikwayo a cikin rayuwa da dama muna cikin tafiya za ka ga lokacin da aka karanta wani sahabi muna tsintar abubuwa wanda za su amfanar da mu a cikin rayuwa wani sahabin za ka ga amana ce ya fi shahara da ita wani sahabin gaskiya ya fi shahara da ita wani sahabin yake ya kware da shi wani sahabin iya magana wani gashi nan wani rubutu yake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zaga kowanne akwai abin da wani ma zaga take ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke yi musu wani kuma zaga taken nasa haka ne aka samo ma tun daga lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suna yi mashi irin wannan taken wasu hadisai ne mafiya yawancin su ma zan iya cewa hadisai ne zaka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake gaya musu wani take kamar wasu da annabi sallallahu ya ware ya ce wannan shine amintacce a cikin wannan al'umma wannan shine wanda yake rike sirri a cikin wannan al'umma wannan shine kaza wannan shine kaza haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bi su a ɗaiɗaikun su ya rarraba musu wani taki wanda yake kowanne zaka ga inda zaka bibiye shi za ka ga ya shahara da irin wannan taken to du sahabin da ka ji takensa daga bakin manzon Allah sallallahu ba haka kawai annabi sallallahu sallama ya yi mar wannan taken ba sai da ya taka wata rawa ya aikata wani abu sannan za ka ga har ya sami irin wannan taken rubin al-as amr bin al-as manzon Allah sallallahu sallama ya yi mar take da cewa mutane dukkaninsu sun yi imani amma amr bin al-as afwan mutane dukkaninsu sun musulunta lokacin da suka zo suka shiga musulunci musulunta suka yi amma amru bin al-as da ya zo kai tsaye imani ya zo yayi wannan kaga take ne daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya buga masa daga wannan sahabi to kana ji ka san ba haka kawai aka buga masa ba akwai abin da ya aikata har manzon rahama yi masa irin wannan take to ni da kai yanzu ya zami mu kasance muna cikin wa'anda zan kokari in ga na sami irin wannan aikin da ya aikata ni ma in yi misali mu'awiyah bin abi sufyan an mataki da mai rubuta wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cewa katibu wahayi rasulu rabbil alamin mai rubuta wahayin ɗan aiken Ubangijin talikai. Wannan rubutansa ne ya sa da yake manzon Allah sallama ake mashi irin wannan take da cewa ga abin da ya shahara da shi. Akwai Abu Sa'alab al-Khushani da ake masa take da cewa mata wa huwa sajid ya mutu yana cikin sujuda. Taken shi kenan. Wannan shi ma abu ne wanda yake ba haka kawai za ka ga mutum ya sami irin wannan tambari ba ko take ko kuma yanzu an ce ma mutum ya mutu yana cikin sujuda kai ka san ba haka kawai ba ba rana ɗaya kawai ya sujadar ya faɗi ya mutu ba saboda haka abubuwa ne waɗanda suke kowane sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai take da za ka ga ko dai daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kai tsaye wannan taken yake ko kuma kaga cewa ya samo wannan taken ne ta wani abu da yake aikatawa har sahabban annabi sallallahu alaihi ga baki ɗaya suka yadda wannan taken ya dace da shi kuma ake yi masa irin wannan taken to kamar da na faɗa yau rana ce da mun dawo ainihi bayan lokaci da muka ɗauka na abubuwa da suka yi ta faruwa cikin azumi ne bayan sallah yau sha Allah za mu dawo a dunkule mu ji menene sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama matsayinsu da darajarsu da suke da ita a gurin Allah maɗaukakin sarki har kullum muna tare da ku ne Aminu Khidir Idris tare da Dr. Abdullah Umar Usman Gadanga akar makallau Malam Aminu Allah ya saka da alheri Allah shi ba da lada amin malam um bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته muna fatan Allah ya karbi ibadunmu kuma ya samu cika da imani amin Allah ya ba mu nasara da dacewa amin eh kamar yadda dan Amala Aminu ya fara shimfiɗa haka abin yake um, kar ku manta a wannan fili namu asali da mai na magana ne akan rayuwa abar koyi mun ɗauki sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama a matsayin ababen buga misali dangane da wato ayyukan da suke aikatawa mai koyi da su bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ba mu da wani abun koyi sama da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama malamai sun yi ijma'i cewa annas sahabata lallai su sahabbai su ne ra'asul auliya su ne shugabannin waliyan duniya gaba daya duk wani waliyi da ka sani a duniya a sahabi yana gaba da shi abinda ake nufi babu wani mai walittaka da zai samu matsayi da daraja samar sahabin annabi na'am na'am haka Allah ya ga dama ya ba su ba don komai ba nan zaka duba ba abinda zaka duba kasance masu da annabi wannan ko ba a ce komai ba sai aka ce mutane ne da suke rayuwa da annabi ma sallallahu alaihi wasallam a ya kamata samu matsayi kwarai shi yasa ake ce da su ra'asul auliya wa safwatul tuqiya a cikin masu tsoron Allah masu ne tatattu da aka tace su sannan su ne qudwatul mu'minin ababan koyi na mu'minin duniya gaba daya duk mu'mini a duniya babban burinsa da tutiyarsa ya koyi da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam khairu ibadillahi ba'dal anbiya wal mursalin mafiya alheri a cikin bayan Allah bayan annabawa bayan manzanni babu mutanen da suke da daraja ya zama wajibi a yi koyi da su cikakken koyon sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mutane ne da suka hada tsakanin al'ilmu wal amal qaumun jama'u bainal ilmi wal amali suna da tsakanin ilimi da kuma aiki Allah ya ɗaukaka su da ganin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ɗaukaka sahabbai da rayuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ɗaukaka sahabbai da kasancewarsu abokanan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba wa sahabbai ɗaukaka kasancewar su su suka auri yayan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ɗaukaka su Allah ya ba su damar annabi ya auri yayan su shi yasa suka zo wato su ne wato khairul umami sun yi haƙuri da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun kasance tare da shi fi sarra'i wa dharra a lokacin jin daɗi a lokacin yalwa a lokacin kunci a lokacin rashin lafiya sun bayar da dukiyarsu sun bayar da lokacinsu sun bayar da ƙarfinsu sun bayar da tunaninsu duka gaba ɗaya ga wannan addini na musulunci shi yasa suka zamanto khiratul khaira wato a cikin zaɓaɓɓu su ne zaɓaɓɓu afdalul ƙuruni a cikin ƙarnoni da suka gabata babu yasu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam
akrama kallahu a nan gurin kan ka huce na'am kayi maganar sun hada aiki ne da ilimi na'am to tunda taken shirin dama rayuwa a bar koyi ce na'am yanzu duk wanda zai yi koyi da su kenan sai dai ya ilimi ya aiki dan za ga da yawa wasu ba ilimin kuma suna aikin wasu kuma gashi suna da ilimin kuma ba su aikin gaskiya ne wannan tambaya ce mai kyau kwarai da gaske yana daga cikin manufofi na musulunci musulmi ya hada abubuwa guda biyu Na'am.
al'ilmu wal amalu Allah ya ce kusan ne kafin ku bauta mu ya irifo ne qabla an ta'budu ne sai kai ilimi kai aiki
malamai suka ce Allah bai kallafa wa mutane ya ce su yi masa bauta ba a farko sai da ya ce su yi ilimi na'am kafin ya ce ku bauta mun sai da ya ce ku nemi ilimi Mm.
to kaga wanda zai je ya rungumi bauta yana yi ba tare da ilimi ba kamar ya fara gabatar da abin da yake ba shi ne asali ba ya ɗauko shi ya ɗora akan ainihin wato a tushe na asali Mm.
dole sai an san Allah idan baka san shi ba za ka bauta masa Na'am.
yaya za ka ce za ka tafi maiduguri baka taba sanin hanya Eh, ba a ce a a riske ka hanyar katsina tabbas can wajen kankara kankara kaga ai tafiyar ba ta yi ba ai ba ta yi ba gaskiya yawwa to ya zaka ce kana son annabi
sallallahu alaihi wasallam tadda'i almahabba kana da awar kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma baka san shi ba Mm.
baka je makaranta aka koya ma dan annabi ba sai an koya maka shi na'am warai kuwa shi kawai ba tashi ake wai a ce ana son sa haka kawai ba eh sai an karanta an san shi to warai da gaske a karanta a littattafai a karanta a cikin ayoyin alkur'ani da suka yi bayaninsa sai ka ji kafi ƙaunarsa saboda ka karanta shi a bisa ilimi Mm.
shi sa ta mafarki in mutum shi ya mafarki da annabi abin da malamai suke fara tambaya sallallahu alaihi wasallam ya yi muku bayanin annabin tukunna a fili ya san shi a ina ya san shi kenan idan bai san annabi ba sallallahu alaihi wasallam bai karanta ba kowane balarabe ma za a iya nuna masa a mafarki a ce masa annabi ne to akan kallon akan wannan na kuɗin na'am da yawa za ka ji mutane su ce ai na yi mafarki da annabi sallallahu alaihi wasallama amma ni ban gan shi ba haske na gani sai a cikin hasken aka ce mun manzon Allah ne, sallallahu alaihi wasallam haka ne akwai hadisi annabi ya faɗa cewa duk wanda ya yi mafarki ya ce ya gani ya gani shaitana la ya tamassalu bi Mm, shaidan baya misaltuwa da ni na'am haka yake kuma mutane ya kamata su gane ma'anar hadisin na'am in dai kaga annabi shi din ne to shi din ne na'am
kuma lallai shi dan baya misaltuwa na annabi matsayinsa ya fi karfin shi dan ya sato kamar sa ya eh ce maka shi ne amma kar ka manta shi dan zai iya sato kamar wani balarabe kuma ya ce maka annabi ne na'am haka yake mana ka fahimta Eh.
yawa su akwai wani bawan Allah da ya mafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ya yake bayani ce wallahi bai rabe ne ya ce wallahi da tsagunsa na yarwa da atamfa na ganshi da komai da komai aka ce annabi kuma ya ce kwarai kuwa amma shi mafarkin an ce ba annabi da ya gani so mutane sun dauki wancan hadisin cewa shi dan baya kama da ni na'am a shaidan ya shiga kamata annabi shi a matsayin sa shaidan ya dauko kamar ni irin na annabi sallallahu alaihi wasallam Allah kara wa yarbawa daraja da daukaka da matsayi a- da da Hausawa ma duka gaba ɗaya mu duka bidiyo ne mu ma gaba ɗaya da Fulani ba duka haka ne
so abin da mutane ba sa ganewa shine zai iya yiwa ya dauko kamar wancan da ake baka san shi ba haka yake yanzu duk wanda bai- duk abin da baka san shi ba aka ce ma ga yadda yake sai ka ce ka yadda kake shi ne.
Eh, haka Ka ne, fahimta haka yake.
ai wani ne ana ba da labari wai wani makaho ne shi Allah da ya shi a duniya abin da ya taba gani a idansa Allah ya bude mai idan sai walkata zakara ya taba gani to kurun sai Allah ya dauke ganin shi mm, so duk abin da za a masa kwatance a duniya sai ce ya kai zakara ana magana jirgin sama sai ce ya ya yake da zakara saboda zakara ya sani.
eh shi ya taba gani eh ana masa maganar gida kaza ko mota kaza ko wani abin hawa ko sai ce ya kai zakara Eh, saboda abin da ya sani shi ya kenan.
sani ke yake
so almuhim yan uwa musulmi akwai bukatar mu san Allah kafin mu bauta masa to su sahabbai sun san Allah Mm, na'am su suke madrasatun nabi sallallahu alaihi makarantar annabi university din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan suka yi an graduating so akwai bukatar in za mu yi koyi da su to mu je makaranta mu yi ilimi mu rinka sauraron malamai karantarwa da ake kar mu yadda mu zauna akan jahilci sannan sai mu bauta Allah akan ilimi kamar yadda ka faɗa wallahi akwai mutanen da za ga su malam iya bauta za ka gan su suna da bauta sallah ne zikiri ne wane ne abubuwa subhanallah amma wallahi azim ina gaya maka abu da zai baka tsoro malam jahilci malam in sallah ta lalace musu ba za su iya gyara ta ba ba su ce wasallam makaranta ba an ga yin wani liman malam shi ma haka yake an ce idan Eh.
sallah aka samu matsala sai ce a sake kama kuma limami ne na Allah.
masallaci eh duk matsalar da aka samu sai dai ce a sake kama sai a sake kama a yi wata sallar sabuwa
inna lillahi wa inna ilaihi to ka gani Allah ya sauke so muhim ya kamata mutane su sani cewa tsananin bauta ba ilimi akwai hadari a ciki kwarai a je makaranta akwai ilimi mun sha fada muna maimaita yanzu kaga karatun bokon nan kowa ya daina da muhimmanci ana ta zuwa ana gina makarantu ana ta kai yaya ana kashe kuɗi to amma me yasa karatun addini ake banza da shi shi bai da muhimmanci karatun da zaka je kabari da shi karatun da za ta karatun da shine dalilin shigarka aljanna ko in shigarka yaya mutum zai sakaci da shi haka ba daidai ba ne su wajibi ne kuma makaranta lallai ne na faɗa sahabbai jama'u bainal ilmi wal amali sun hada tsakanin ilimi da aiki ga baki daya su ne khairul umami mafiya alheri al'ummomi duk al'ummomi na annabawa al'umma annabi suleiman al'umma annabi dawud al'umma annabi musa al'umma annabi wane ne al'umma ɗaya idan ka haɗa su to sahabbai su ne suka fi su san kai sauran mutane ma na cikin al'umma manzan Allah wanda ba sahabbai ba ma sun fi sauran al'ummomi to amma a cikin al'umma annabi kuma da suka fi kowa su ne sabon manzan sallallahu alaihi wasallam su ne waɗanda suka ainihin wato yanke igiyoyi na shirka da bautar gunki an tashi an tarar da iyaye suna bautar gumaka suna bautar wani Allah ana shirka da dabbobi ana shirka da gumaka suka yanke wannan suka kama tauhidi suka ainihin assasa sunna suka yaƙi bid'a abinda ake nufi da assasa sunna assasa biyayya ga addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabi kana ce masa annabi ya ce zance ya ƙare bayi da wani abu a duniya da zai yi bayan magana annabi shi yasa aka faɗa duk wani masoyin annabi wallahi bai kai sahabban annabi ba haka abu sufyan ya ce kafin musulunci ce na ga mutanen da a duniya ni ban taɓa ganin mutanen da suke son wani mutum irin san da sahabbai suke yi wa annabi muhammadu ba sallallahu alaihi tun ma kafin ya musulunta ai kwarai da gaske yace mutumin da yawo idan ya tofar a tafin hannunsa yake faduwa me yau in annabi ya tofa baya faduwa a ƙasa tuntunan an cafke shi an shafe a jiki ana neman tabaruki sallallahu alaihi wasallama su ne suka sadar da addinin musulunci a duniya gaba daya yau ni da kai dinnan da muke magana akan wannan musuluncin da albarkacin sahabbai ne ashe sun ba da gudunmuwa kuke galban wa sharqan sannan ta dalilin su musulunci ya yaɗu kuma ta dalilin sahabbai aka tabbaka shari'a islamiyya a bayan ƙasa ta dalilin su ne da ba su karantar ba da ba su yada musuluncin ba da ba a ɗabbaka shi ba su suka fi kowa fahimta wato adakkun nasi fahman wa ilman wa ta'alluman wa abzaruhum wa asdaquhum imana wa ahsanuhum amala su ne suka fi mutane wato bin diddigi wajen fahimta suna da fahimta mai kyau saboda fahimtar su ba ra'ayi da san zuciya a ciki in ma mutum yayi ana faɗakar da shi da ba irin ni da kai bane na san ina kan bata na san ina kan mummunar fahimta yanzu in kafe akan wannan ra'ayi a yi ta rikici da ni saboda neman duniya ko neman suna ko neman wani abu su sahabbai kuma su suka fi kowa gaskiyar imani imanin su na gaske ne a malam imanin su na gaske ne malam wannan kenan akramakallah ya nuna akwai wanda imanin da ya ba na gaskiya ba ne kware da gaske kware da gaske ai mu'amalar mutane ma yau da gobe zai nuna maka malam jiya wani ya zo ya same ni yake gaya min wata magana ta girgiza ne shi malam na ce a kai ce malam kai a hankali da mutane na ce haka ne ya ce wallahi an zo zamanin da a yau mutumin da yake kusa da kai dab da kai idan ka yi wasa wallahi ba naka bane za a iya da sama mutum a gidanka yana kishiyantarka wallahi za ka iya zuwa ka wuri matar da ba kai ba ra'ayinka take kuma ba ta son ka amma matar ka ce me ya zaunar da ita wani abun take akwai wata manufar da ya zama da ita ta yadda ka kwanta da ita kai mu'amala aure da ita amma wallahi ba ta san ka malam aminu ka san an kawo lokacin da mutum za a iya daukan ɗansa ya rinka aiki a kansa yana biya wasu bukatu akan ana bibiyan ubansa ballantana mutane da za ku haɗu su a masallaci ko wajen ibada ko wani abu ya ce to yanzu sau da yawa ya ce wallahi mutane munafukai ne wasu akwai munafurci yana ci yanzu munafurci yana ci ma ba za ka gane wannan ba sai ranar da wata musiba ta same ka Allah ya kiyaye ko wani abu nan aka ci ya same ka a rayuwa lokacin za ka fahimci waye masoyinka na gaskiya malam zaka zauna kana aiki da mutane shekara da shekaru wuri ɗaya kuke ana walwala ana sakin fuska ana kaza ana kaza da zarar wani abu ya ginda ya wallahi malam zaka gan an zo ana neman goyon bayan a taimake ka wallahi sai ga na kusa da kai su za su taɗe ka to wannan shi yasa nake ce maka a yau an wayi gari a kodan da imanin su wallahi na baka ne abin zai baka mamaki wannan magana kuma haka take wallahi da yawa yau cikin bala'in da ake ta fama sai ka ga wallahi malam dan uwanka ne zai zo ya ka jiya din nake ga shi wannan dan uwan na ce gaskiya ne na yadda da abu da ka faɗa kuma haka ne din mai hankali ya kamata ya taka tsantsan da mutane a yau kowaye kake tare da shi ka san yaya yake me ya jawo mana saboda ɗabi'ar mu ba kyau to amma akramakallahu baka ganin wannan misalan da ka buga zai saka ga baki ɗaya al'umma su zama ba sa yadda da juna tunda mata tana wa mijinta wani abu ɗa yana iya wa mahaifin shi abu amini yana iya wa amini baka ga wannan zai sa gaba ɗaya duniya a rika kin juna saboda kowa bai yadda da kowa ba kin yadda da juna daban yin taka tsantsan da mu'amala da mutane daban na'am
yanzu kai na yadda da kai amma zan yi takatsantsan wajen mu'amala da kai ba komai zan ci maka ba kai ma ka yadda da ni kana da no going areas a cikin mu'amalar mu da kai watakila akwai abin da ba za ka gaya min ba saboda me saboda ban dace ka gaya min ba ina fatan kana fahimta dan an ce mutum ya taka tsantsan da mu'amala da mutane ba ana nufin ya ki yadda da mutane ba za ka yi taka tsantsan da mu'amala da babanka kwarai da mahaifiyarka kwarai ba komai za ka je ka gaya mata ba dan ka gaya mata wani abu sai ta yanko maka wani abun da zai maka illa a rayuwarka da kasuwancinka da mu'amalarka da wayewaye din haka ne da yawa za ka zo watakila kana da wata larura tsakaninka da matarka amma mahaifiyarka ai ka yadda da ita amma ba za ka je ka gaya mata ba saboda gaya mata zai iya jawo mai kaza ba wai dan ta faɗa da kai ko ta yaƙe ka ba watakila ta hanyar soyayyan sai ta jefa ka cikin wani yanayi marar daɗi.
To a kan kallon Allah ya saka da alheri kima sauraro ku ci gaba da sauraron wannan gidan rediyo mai albarka kafin mu dawo mu ɗora daga inda muka tsaya.
وموعظة بالحالة قد غابت مساعينا من لا يفرج كربا بات يطغينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الحزن
masauraro barkanmu da dawowa bayan mun leƙa sashenmu na tallace-tallace kamar da muka saba a irin wannan rana a irin wannan lokaci mukan kawo muku shirin rayuwa a barkoyi wanda yake duba rayuwar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don mu ga menene mu ma za mu iya koyi da shi a cikin rayuwa irin tasu akar kallahu kana tsakiyar bayani dangane da irin yadda sahabban nan sallallahu alaihi wasallama suka taka rawa kuma suke da bambanci da sauran mutane waɗanda suke ba na'am na'am ba ba mamaki saboda mutane ne da suka tashi a makarantar annabi sallallahu alaihi wasallam tarabbau ala yadin nabi sallallahu alaihi wasallam tarbiyar annabi ce na'am kakwa ya kamata zama manyan almajirai ababen koyi na kwarai sun yi haƙuri da shi sun ɗauki ilimi min mamba'i safi daga asali daga tushe a gabansu aka saukar da alkur'ani din nan izo 60 karab kacab komai a gabansu aka yi su suka yi aka saukar da aya aka ce kar a yi su ne ba su yi ba aka saukar da aya aka ce a yi su suka yi daidai aka ce sun yi kuskure an ce an buga musu misalai akan kafirai da suka gabace su ko wanda suka yi zamani suka yi rayuwa tare da su so ya kamata mu ɗauki waɗannan mutane mu sa su a cikin tabaranmu na hangen nesa muna koyi da su akwai hadisi sahihi ingantacce hadisin abdullahi ibn mas'ud yace inna allah nazara fi qulubil ibad wajada qalba muhammadin khayra qulubil ibad Allah madaukin sarki ya yi dubi a cikin zukatan bayi gaba ɗaya lokacin da zai halici annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ga zuciyar annan Muhammad sallallahu alaihi wasallama ita ce wato khaira qulubi abad ita tafi a cikin duk zukatan bayi gaba ɗaya fastafahu li nafsihi fabta'athahu bi risalati Abdullah bin Mas'ud yake cewa sai Allah ya zaɓi shi annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam a kan kansa kuma ya turo shi a matsayin manzansa kaga a nan gurin sai da Allah ya zaɓe tas a duk duniya ba wanda ya kai annabi babu zuciya da ta fanzan Allah ka tsarki a kamar Allah sai Allah ya zama annabi duk duniya gaba ne Allah ya ƙara annabi daraja Allah ya ƙara annabi ɗaukaka sallallahu alaihi wasallam sannan kuma sai ya daɗa dubawa يتي ثم نظر في قلوب العباد بقلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد سيكما بان يدو بيغا زكاة متانية زابو أن محمد صلى الله عليه وسلم سيكما يدو بي أتكن زكاة متانية wato sai ya samu a duk mutanen duniya gaba daya babu zuciyar da ta fi kyau ta fi tsarki irin zuciyar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam na'am kafin Allah ya halici sahabban su waɗannan mutane sahabbai da kake gani zaɓi ne daga Allah shi sa wailun sun mawail ga wanda zai buɗe baki ya zagi waɗannan mutane wanda zaɓi ne na Allah kamar kana cewa Allah bai iya zaɓe ba ne tacewa ya kamar da ya tace ya ɗauki annan Muhammad sai kuma ya tace sallallahu alaihi wasallam ya zaɓi kuma sabon annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am duka wannan dan karawa annabi ne daraja su masu samu matsayi Allah ya kara mai daraja ya hada shi mutane masu kirki ba waɗanda za su taɓar da shi ba Allah ya kara musu yarda da daraja amin shi yasa فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه Abdullahi bin Masud ya ce sai Allah ya sanya sabon nan su zamanto waziran annabin Allah waɗanda za su yi ta yaƙi akan addinin Allah kuma gaskiya ne a duniya ba wanda ya taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam irin sahabban manzan Allah ɗin sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya taimaki annabi sama da su wallahi kuma ba wanda ke tuti da jin cewa shi na annabi ne irin sahabbai su wanda zai zo ya bata su kawai faɗi mummunan magana a kansu bayan waɗannan shekaru ɗarurruka da suka gabata kana tahin sakratan la yawman li yuhinaha falam yadhirha wa awha karnahu alwa'ilu kamar dan akuya ne da zai je samu katon dutse ya buga kansa da kafansa yana daukan dutse yanzu dan akuya ta zo tana dukan dutsen kwatarkwashi ko dutsen dala ko dutsen kaza me za ta yi masa ba abin da za ta yi masa Allah ya riga ya zabe su su ne almala alladhina wadaw anfusahum bayna rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum wa yuwajjih su ne mutanen da suka shimfida kawukan su suka miƙa gaban annabi ta karantar da su ya fatakar da su mutane ne mabiya Allah rijalul abrar su ne mafiya buga misali a cikin halitta ta dan adam aura unamaziti shari'ati alfadilati wa abhaha ba ya su wallahi a cikin dan adam dai Allah bai wani mutum mai daraja da kima irin sahabban annabi ba duniya bata taba sanin wasu masu matsayi da girma da shirya masu komawa ga Allah irin sabon annabi ba sallallahu alaihi wasallam na gaya maka sun fi sabon annabi Musa sun fi sabon annabi Haruna sun fi sabon annabi Wani babu ya su kamar yadda annabin su kuma ya fi kowa sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yakan zauna a masallaci waɗannan sahabbai su zo su kewaye shi idan ya zo ya zauna malamai suka ce kalkamari wasatan nujumi fi zalamin laili annabi da shi da sahabbansa kamar wata ne a tsakiyar taurari lokacin da ake tsananin duhu ya kake ganin wata a tsakiyar taurari kalli kyawun taurarin kalli kyawun wata amma duba hasken wata duba hasken taurari wane ne a gaba wata wata wata ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيها وجعلناها رجوما للشياطين Allah ya yi kwalliya wa wannan sama da taurari kwalliya adoye da ita kuma suna da aiki suna jifan shaidanu rujuman li shayatin manzo Allah idan ya zauna kamar wata ne da wannan taurari ya kage kage da taurari suke karawa wata baha kurjini da kyau ya ga yadda wata yake haskaka taurari yana kasancewa tare da su abun sha'awa abun kallo haka manzon Allah yake da shi da sahabbai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yu'allimuhum wa yu'addibuhum a daidai wannan lokaci sai ilimi yake ta basu yana lalabtar da su sannan kuma tafiya irin ta annabi wai zaki yana tsarkake su Allahu akbar da akan bata suke ya jawo su daga batan nan su sahabban nan kafin annabi ya zo da suna kan bata da su da iyayensu amma ta dalilin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora su akan shiriya dan haka suke girmama shi suke mutunta shi suke kimanta shi saboda sun san shi ne wanda ya jawo su ya raba su da halaka ya dora su akan shiriya alhamdulillah haka majalisin manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam a cike بكبار الصحابة وسادات الأولياء والعلماء من يمن ينصحبي إرس سيدنا أبو بكر دتيجو akace dogon mutum ne yana tafiya zalam zalam zalam ga kunya kansa yana ƙasa wallahi ga sahabbai suna girmama shi shi suna baka ai kwarai kuwa yana magana ba mai magana malam shiru ake wanda ake ba wa kiyadar al'ummar gaba daya in annabi zai je guri sau nawa zai bar shi wakilci dattijo ne sosai na gaske mun karanta lokacin da aka samu matsalar ba da labarin rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam irin yadda sayyidina umar ya gigice ba sayyidina abubakar ne ya dawo da su hayyacinsu ba tarihi na dan adam bai taba rubutu akan wasu mutane masu matsayi da daraja irin sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam ba idan ka zo magana adala su ne a gaba in ka zo magana ɗaukaka a somo su ne a gaba idan ka zo magana shaja'a jarumta su ne a gaba idan ka zo magana tashiya ba da kai ga Allah volunteering ka ba da rayuwarka bayarwa taimakawa su ne a gaba Allah ya musu albarka fi asrihim wa auqatihim Allah ya musu albarka a lokacinsu Allah ya musu albarka a zamaninsu su suka amfana da lokacinsu haƙiƙanin amfanuwa su suka ci ribar zamaninsu haƙiƙanin cin riba ba irin ni da kai ba sai dai mu ce yau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un astaghfirullah ya Allah astaghfirullah wallahi mu kan muna cikin rudu kwarai da gaske sai dai Allah ya kubutar da mu amin amma waɗannan da za a yi koyi da su da an ribata kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar musu a hannunsu su sahabba irin abin da bai tabbatar ga wasunsu ba sabiqina ila alkhair su ne waɗanda suke na gaba-gaba a duk alheri su ne na gaba idan ka zo mai danu jihadi su ne a ga wajen jihadi in ka zo mai danu da'awati kira zuwa ga Allah su ne a gaba idan ka zo wajen kyauta albazl wal su ne a gaba in ka zo annawafil su ne a gaba in ka zo alfariza su ne a gaba in ka zo a tatawwa su ne a gaba duk inda ka je wallahi su ne a gaba wasu sabiqun al-awwaluna min al-muhajirina wal ansari والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم الله أكبر سوني السابقون الأولون magabata wanda suka riga kowa su din fa wato asabq din a cikin duk abin da na ambata maka in ana filfili ne in karatun qur'ani in a tsoron Allah ne in a takawa ne in a bayarwa ne in a jarinta ne in a hakuri ne in a juriya ne in amin as-sabiquna al-awwaluna a komi Allah komai min al-muhajirin wal ansar cikin masu hijira da al'ansar gabaki da Allah ya yadda da su da wanda suka bi su da kyautatawa Allah ya yadda da su ya musu tanadin aljanna wanda koramai na gudana karkashin wannan aljannatai suna masu kaddara dawama a ciki khalidina fiha abada su ne masu dawwama a cikin ta har abada gidan aljanna kai kaji aljanna mata su ce kaji har abada suna cikin ta ba su fita karka ja da su malami ka sallama musu wannan hake yake kwarai ko da gaske shi yasa aka ce mu koyi da su shi yasa Allah da kansa a cikin ayar yace zalikal fawzul azim kai wannan babban rabo ne aya ta 100 a cikin suratul tauba jannatin tajri tahta al-anhar duk qur'ani guri ɗaya ne na duk ƙur'ani inda Allah kawo min ta ha ake cewa amma nan ayat tauba sura aya ta ɗari ta ta haya ce ba min ta ha ba sun taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazawatihi wa hurubihi a cikin yaƙukan annabi sallallahu baki ɗaya suka ba da rayukansu fi sabilillah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita yakin khandak yakin gwalalo ya tarar da sahabbai suna ta tono a cikin lokaci mai tsananin sanyi kwarai da gaske tono suna ta tono don an sa su su tonon aiki ne da aka dora musu yayin da manzo Allah ya gansu cikin annasab wal juwa ga gajiya ga yunwa yace Allahumma inna la'aisha aisha al-akhirah rayuwa in ba rayuwar lahira ba Allah ya Allah kaji malaminu babu rayuwa in ba rayuwar lahira ba wallahi wannan rayuwar ta mafarki ne Allah wallahi mafarki ne ka san mafarki ko to ka dauki wannan wallahi a matsayin mafarki ina babanka ina kakanka ina yayanka ina makocinka ina abokinka ina matarka ina wane ina wane suna ina فكأنهم لم يخلقوا أو لم يكونوا والله idan ka tuno mutanen da suka mutu sai ka ji wani tsikar jikinka tana kadawa ka ji cewa ashe kana hanya to ai mafarki ce ina abin da wane ya tara ya mutu ya bari ya bar iyalin suna rikicin rabon gado ina abin da wane ya tara na mulki da sarauta yana ina waɗanda ba a ganin zamansu ba a ganin tashinsu in sun shigo gari dole an sani in sun fita dole an sani ina suke waɗanda ganawa da su alfahari ne a ce yau zan je wani alfahari ne ina suke yau idan suka ce suna fushi da kai ko suna faɗa da kai sai ka ji kamar Allah ne da mala'iku suke fushi da kai suna faɗa da kai ina suke a akai ba sa nan sun gama lokacinsu sun tafi an binne su a cikin rami suna cikin gabaru to kai da kake yanzu fa akwai wani mai tabbata laukanati duniya ta duba lakana rasulullahi hayyan wa baqiya da duniya tana dawwama ga ma'abutanta da annabi yana nan a raye har yanzu wallahi inda akwai wani dan adam da za a bar masa duniya ka san an yi al'ummar da Allah ya dakatar musu da rana lokacin faduwar ta yi Allah ya hana ta faɗi saboda su- a samu wata biyan bukata ko Eh.
to wallahi da Allah zai bar duniya saboda wani saboda Allah ina son duniya ka ji ko don wani ya zauna ya more mata a cikinta da annabi yana nan a raye malam Mm.
malam duba walwalar da ake yau duba yadda duniya take kwalliya a yau duba kaza duba kaza ina annan Muhammadu alaihi salatu wassalam Sallallahu alaihi wasallam.
ina yake babu Allah ya kara wa sabon annabi daraja Amin.
ubangiji Allah ya fi mana kurakuran mu Amin.
Allah ya samu cika da imani Malam muna da ɗan kaman minti guda.
Na'am.
Waccan ayar da Allah maɗaukakin sarki ke cewa bi misli ma amantum bihi fa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq. Shin za ta ɗoru akan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne?
Mm, kamar yaya Cewa ma'ana kamar a ce mu mutane mu yi irin abin da suka yi Na'am.
a kwarai ku da gaske ai umuman alkur'ani gaba daya ai yana karantar da mu ne me mu bi sahabbai mu yi aiki irin nasu mu yi ibada irin tasu mu yi kaza Na'am.
saboda su ma ai ba yin kansu suka yi ba annabi ne ya koya musu na'am.
duk wanda ya bi sahabbai kamar ya ba annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam a cikin abubuwan da ya karantar da suna addini ba na sabani ba Na'am.
so yana da kyau mu yi aiki da abin da suka zo da shi To alhamdulillah.
ya Allah Masauraro duka duka iya abin da za mu iya kamu ku kenan a cikin wannan shiri namu mai albarka na rayuwa a barkoyi wanda yake zuwa daga gidan wannan rediyo mai albarka.
ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموانا